وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء ليلة الربيع الأول shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da 4 ga watan tara shekara ta 2024 miladiya muna darasi na 40 daidai a cikin wannan littafi mai albarka na zadul mustaqne wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar ganin ɗaya kano najeriya idan yan za su iya tunawa satin da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi riskar sallah mutum ya riski sallah kuma takalifi ya kauce da gare shi ko mace ta fara sallah sai jinin al'ada ya zo mata ko yaro ya fara sallah sai ya hukace duk hukunce-hukunce irin wannan mun tattauna a kansu a takaice amma to yau abinda za mu tashi za mu tashi ne akan hukuncin ramukon sallah ya ake rama sallah da ta kubuce wa mutum kowane musulmi yana iya yiwa yanayi ya sa sallah ta kubuce masa to ya zai rama matsala ta farko kenan matsala ta biyu za mu yi magana akan suturci al'aura menene al'aura wace al'aura ce bayyanar ta yake bata sallah wace ce baya bata sallah kashe-kashen al'aura da rabe-rabenta malam ce wa yajibu fauran qada'ul fawaiti murattaban wa yasqutu tartibu bi nisyani wa bi khashyati khuruji waqti ikhtiyari وقت اختيار الحاضرة ووقت الاختيار يكون في صلاتين فقط صلاة العصر وصلاة العشاء mana ya ce wajibi ne a rama sallar da ta kubuce fauran da gaggawa ramuwar sallah a shari'a da gaggawa ake yinta in na ce da gaggawa ina nufin ai sallar a gurguje a gurguje ba ina nufin kada mutum musulmi ya zauna akwai ramukon sallah a kansa kuma bai rama ba yana wani abu shi yasa yace wa yajibu fauran wajibi ne da sauri sauri kada mutum ya jinkiri wato ya rama sallar da ta kubuce masa kuma a jere kamar misalin mutum yana bacci bai yi azahar ba sai da magariba sai ya cino ko kuma ya farka to a nan aikin da ke kansa na dole na gaggawa ya maza maza ya azahar sai la'asar sai magariba ko kuma watakila mantawa yi sai ya cino shi ma da wuri kada ka cino akwai sallar da ake bin ka baka rama ba kuma ka zauna kana wani abu wannan kuskure ne to zai iya yiwa kuma mutum ya tara salloli ne fawaid in an ce fawaid salloli da yawa da suka kubuce wa mutum mutum ne ake bin sa wasu salloli kuma ya samu damar ya rama waɗannan salloli din to lallai ya rama su da wurwuri kar ya jinkirta kuma in ya zo ana so ya rama su ne a jere kamar akwai sallolin kwanaki da yawa a kan shi kwana bakwai misali sallolin kwana bakwai a kansa to idan ya zo zai yi su murattaban abinda ake nufi murattab a jere da zai fara da ta jiya sai shekarun jama'a zai fara ne da caccan farko kamar misalin tun larabar da ta wuce bai sallah ba sai yau to idan ya zo ramukon zai fara ramawa ne daga sallar larabar da ta wuce a zahar ɗin larabar da ta wuce ba wai zai tsallake ya zo ya azahar ɗin jiya ko ya caccanka ya zaɓi abin da yake so irama ba kuskure ne da haka zai fara bitarki ya fara da ranar farko kuma kowace rana zai fara da sallah asubahinta ne ya san kowace rana ana bin sa sallah biyar to sai fara rama asubahi sannan azhar sannan la'asar sannan magarba sannan isha'i to ya yi ta ranar larabar da ta wuce sai kuma ya shigo ranar alhamis ɗin da ta wuce tun da daga laraba sai alhamis ita ma sai a subayin alhamis ɗin a zahar ɗinta la'asar ɗinta magarba ta isha'i ta haka zai ta yi har rana ta uku har rana ta hudu har rana ta biyar hatta shida hatta bakwai har zuwa yau wannan shine ka'idan wato rahama salloli da suke fi zimmatin insan ana bin mutum bashi na faɗa lallai a yi da wuri a rama to akwai wani fatawa da ake bayarwa malamai sukan faɗa amma wannan malamai suna cewa awam ake bawa wanda ba su da zurfin karatu ta awam ce sai a ce wanda ake bin su sallar sati to kawai abin da zai yi kullum idan ya zo kowace sallah sai ya yi guda biyu yanzu ba ana binka sallar sati guda ba an fahimta ana binka sallar sati guda ana maka sallar sati guda yadda ake cewa gobe da asuba idan ka zo za ka yi asuba guda biyu idan ka yi asubar ka ta asali sai kuma ka zo ka ɗauko asuba ta waccan ranar da ake bin ka kai ka kai ka gama sai azhar in kai azhar ka ta asali sai kuma ka kawo ta ramuwa sai ka rama la'asar kai ta asali sai ka kawo ta ramuwa karama haka ake cewa a yi to anan kaga wannan ya saba wannan karatun da malam ya ce wa yajibu alqada'u fawran kai da ake bin ka sallar sati guda kenan ba za ka rama ta ba sai kayi sati musali ko kuna ganewa a wannan ka'idar ba za ka rama ta ba sai kayi sati guda kullum kai sallah biyu kenan idan kullum kai sallah biyu kenan kai sallar sati nawa biyu to haka ake cewa a yi amma wannan malamai da yawa suna cewa khalas ne kuskure to ya za a yi tun da ana bin ka salloli na sati guda ka samu lokaci kai ta bugawa kawai ka yi ka yi ka yi inda ka gaji sai ka rubuta in ka huta sai ka dawo ka daɗa mai ka daɗa fafatawa wannan shi ne fatawa ta daidai wanda ta dace da wannan karatun da muka yi wa yajibu fauran qada'ul fawaiti murattaban da wuri kuma a yi su aje tai to mutumin da ya manta iya adadin sallolin iya adadin kwanakin fa to ya zai to shine malai yace wa yasqutu tartibu bi hisyanihi wa bi khashyati khuruj waqti waqti ikhtiyari al-hadir wannan tartib bainas salawat jera tsakanin salloli wajen rama su to wannan yana iya faduwa ana iya cewa ba sai an yi ba kuna tare da ni ana iya cewa ba sai an yi ba lokacin da aka manta yanzu mutum ne aka ce kai salloli nawa ake binka ne wanda suka wuce ce ka wallahi na kuma manta ka manta sallolin da ake binka wallahi na manta to tunda ya manta ya za a yi jera su wa yasqutu tartibu tartibin nan jera sallan nan yana faduwa bi nisyanihi to bai kuma tuno ba sai bayan yayi sallah ta lokacin sai tuno kun fahimce ni a ƙa'ida shine malam inda yadda ake so ne ba ka yin sallar yanzu sai ka yi taram kwanda ake binka shi ne ka'ida to daman jerawan dole ne amma tun da ka manta ya za a yi da kai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure Allah ka sa إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث ابن ماجه لابن حبان لدار قرطبي hali na biyu to gashi yanzu mutum ana jin saramuwa kuma an ce a yi tartibi me tartibi sai ka ramu wanda ake binka ina fa maimaita maka in ana bin ka ramuwar sallah sai fa ka yi ramuwan nan ka yi ta kan lokaci to sai ka zo yanzu gashi za a yi isha'i kana ta ramuwa tun bayan magarba kana ta yi kana ta yi kana ta yi har ka ga lokacin isha'i kuma zai wuce to ba a saryar da wacce take kan lokacinta a saryar da ita a ji kuma a rama wacce ramuwa kaga ramuwar ya zama ka kenan idan ba gane ba ka zo za ka yi magarba ana bin ka ramko to ba ka zuwa kai taram ko kai taram ko a ce kai magarba fata kusa wuce ita ma magarbar ka me da ita har sai lokacin ta ya wuce wannan kuskure ne kenan idan bi khashyati khuruj waqti ikhtiyari al-hadir idan har ka ji tsoron zababban lokaci muhtarin lokaci na sallar da take yanzu ka ji tsoron lokacin ta zai wuce to ka haƙura da ramuwar sai ka yi ta yanzu ɗin wa ya sukutu tartibu ke kaga magana sai ka jera sai ka yi ramuwa sannan ka yi ta lokaci babu saboda me gudun kada lokacin ta ya kubuce maka in ka gama ta yanzu sai kuma ka ɗora aiki ya same ka ta ramuwa ina fata ana fahimta to nan ya abin zai kasance za mu iya cewa bai iya tuno ana bin sana'ar sallar farilla ba sai da lokacin wacce za a yi ta yanzu ɗin ya kubuce ya kusa fita kama asuba yi sai da lokacin asuba ya kusa fita sai ka tuna ashe fa jiya baka yi salloli guda uku ba ana ta hada hada baka yi la'asar ba magaribar ma ashe kamar za ka yi kun shiga abubuwa to gashi yau ka tashi a makare ka tashi a a makare ga asubahi ga kuma salloli uku wa yasqutu tartibu ana jefar da tartibin idan ana jin tsoron fitan lokacin wacce take yanzu zababban lokacin ta zai fita to kuskure ne mutum ya je kama ramuwa bai yi ta kan lokaci ba a ganshi yana ta ramuwa ya aka yi ce wallahi ramuwa nake to kai baka yi asubahin ba ce wallahi lokacin ta ya wuri kaga ta zama ramuwa biyu ina fata ana fahimta to lokacin sai sallah ta kan lokacinta saboda hifazin ala waqtiha to ya zai da ramuwar sai ya dora ramuwar bayan ha sai ya dora ramuwar bayan bayan bayan yayi tafarin lake yanzu idan kun fahimce ni a ka'ida ana ba ni sunan shi ana rama sallah ne sai an fara gabatar da wacce ake bi sai a yi to wanda ake bin sa sallar wata guda fa ya za a yi sai a ce da kai kana da lokacin da za ka iya lissafa sallar wata guda ta kwana talatin ka yi biyar ka yi biyar ka yi biyar ka yi biyar ka yi biyar ka yi biyar ta sati sannan ka zo ka daɗa yi kana da lokacin da zai ishe ka za ta ramu sallar kwana talatin za ta ramu na'am yawwa to wani tun da ba za ta ramu ba to waccar maganar da muka ce kuskure din nan ci ana gaya wa awa to dole a zo a aiki da ita a wani yanayi yanzu misali muna zaune da kai sai ya zama akwai sallah ta wata guda biyar biyar sau talatin don Allah za ta iya ramuwa daga nan zuwa asubai to wai su kudurtarci to ya mutum zai yi wasu malaman suka ce ka ɗebi iya abin da za ka iya yi ka kwashi abin da za ka yi kafin sallar farilla ka yi ka yi ka yi ka yi sai ka zo ka yi farilla a lokacin da ya yi bayan farilla fa in kana da lokaci baka da wani uzuri na larura ka dora akan ramuwa ma'ana dai ba a so bawa ya bari yana kwana yana tashi sallar ramuwa a kansa to yaushe sallah take zamantowa ramuwa akan mutum yaushe ne ne sakaci da kin yinta kana gani magariba ta yi ko ka faddala ayyukanka na duniya da shigulinka da sha'aninka ka ƙi kai sallan nan har sai ta zama ramko ba daidai ba ne ko rashin lafiya watakila idan mutum ba da ilimi mai jinyarsa ba mai ilimi ba ne zai iya yin wata guda yana asibiti sai a ce a tun da ba ka da lafiya ai ba sai ka yi ba kuskure ne mutumin da bai da lafiya na gadon asibiti zai iya ya tashi ko zai tashi ba kwana shi sallah kuskure ne duk yadda marar lafiya yake akwai sallah a kansa ba inda aka ce sallah ta faɗi akan marar lafiya sai dai in baya da hankali kana tare da ni yanzu wani a cikin ku in zazzabi ya kama shi malaria ta kama shi yana cikin zazzabi a za ta yi ya ƙi ya tashi da asar ta yi ya ƙi ya tashi ai shi a bargo yake ai an masa allura ai an daura masa ruwa ka zo ka wuce wallahi in baka yi sa'a ba daga wannan kin tashi wata ran sai dai ka ji ana man rabbuka su zo su buga maka lissafi ba ruwan Allah da wai kana da rashin lafiya baka yi sallah ba an ba wa mutum dama duk inda yake in dai rashin lafiya ne shari'a ta baka kofar da zaka iya sallah ta koya ai ba dole sai kai a tsaye ba ima'in ma da ake a nune a nune a nune za mu zo kan yin sallah ima'i ya ake yi insha Allah in bai zai yi ba an haƙura ko da ka ɗin ka ɗaga ka sauke ka ɗaga ka sauke in bai zai yi ba a haƙura kai da hannu Allahu akbar a ganta Allahu akbar rukuri sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd Allahu akbar sujjada Allahu akbar zama Allahu akbar wannan da hannunka kawai kake amfani saboda me da jikinka ba inda zai iya motsuwa in ba hannun ba Allah ka kare mu ya rab hatta a wannan yanayin ba a sare maka sallah ba kai idan gaba ɗaya jikin ya ya mutu ba inda yake motsi mai jinyarsa sai ce da shi a za ta yi to kuyi min alwala akwai wanda kowace baya ne akwai wanda wallahi idansa kawai ke iya dagawa ya sauke to a hakan sai ka gaya wa zuciyarka ga ka tsaya kana karatu sai ka gaya zuciyarka kayi rikuri sai ka gaya mata ka dago sai ka gaya mata kayan sujada amma ba inda yake motsi a jikinka a haka dan koyaya fattakullaha mustafatu don haka malamai suke cewa ba a sanya jahili a wurin jinyar marar lafiya idan kuna da dan uwa bai da lafiya to a samu mai ilimi ko cikin mata ko cikin maza wanda yake zama a makaranta ya san hukunci amma wallahi yana gaya muku akwai da yawa mutane suna kwanciya asibiti kawai wai saboda ba su lafiya ba sa sallah to ya za a iya sallah a wannan yanayi alhaji ka bari ka rama wannan wata hajiya kenan ta ba da fatawa ba a yi zan maimaita muku duk yanayin da mutum yake bayi da lafiya akwai sallah a kansa yaushe ne ne ba sallah idan hankalinsa ya gushe ya shiga koma ko kuma bai shiga koman ba da ƙarfinsa amma ba hankali na ga mutumin da ya jinya wai sai da ya jinya an da ana gaishe shi wai yana ta ramuwar sallah duk kwanakin da ya ganin asibitin baya sallah wannan ganganci ne Allah sa kwan gane mu je gaba wa min ha satrul awrati wa yajibu bima la yasifu bashrataha wa awratu rajulin wa amatin wa ummu waladin wa mu'tabin ba'daha min as-surrati ila ar-rukbati wa minha daga cikin sharadin sallah muna magana ne akan sharuɗan me sallah to akwai suturci al'aura al'aura ai ba sai na muku bayani ba in an ce al'aura ba haushi akwai kalmomin da yake ɗaukan su an ce kawai haka yake amfani da su ba ɓarawon kalma a yare irin bahaushe da yawa wasu ko gyara yanzu ka duba al'aura me yace shi ma al'aura wani zai iya ce wani mun da wani abu na larabci akwai mana akwai abubuwa da yawa na larabci kawai da hausa ake haka kawai aka mai da su na'am katifa katifa sai me na'am ban ji ba alƙalam alƙalam ne mutuwa almautu albasan albasa allahu allo ka ji waye sai ne alkubus alkubus na ina fada a larabci ɗamaɗam ya ce tumatur aljumu'a yace juma'a as-sulasa'u yace talata al-arba'a laraba al-khamis al-hamis al-jumu'a juma'a as-sabtu asabar al-ahad lahadi al-ithnin litinin na'am to yawa yawan kalmomi na larabci don ku gane yaren hausa yana da alaƙa da addinin musulunci akwai wani marubuci sai da ya rubuta wajen kalmomi dubbai ya ce duk gaba da hausawa wasu da shi kuma yanzu ma ina ba ku shawara duk wanda ya zo ya nemi wata kalma da ta gagara ya gane ta a hausa ya duba ya duba babu ita kamar dabba akwai dabbobin da mai mukamatul hariri ya kawo na can kun san can mutumin iraki basra ne can tsallaken yake to ana karanta mukama a nan to akwai sunan dabbobi da ya kawo to ba mu da su kwata-kwata a nan to ka gaya mai yaya ba haushe zai iya fasara kawai ka faɗe ta da larabcinta ka lankwasa ta ta zama sunanta kawai ana gane ma to haka yaren yake to ya zamu ce saturul aura to wani ya ce wai boye tsiraici amma dai kun yadda cewa bahaushe yana kiran tsiraici al'aura yanzu idan ka je ka ce wani kai rufe al'aurarka wanda zai ce ka dalla kake mana larabci dalla wani zai faɗa kamar ma suna kyamar cewa tsiraici to wannan zai taimaki mai karatu ɗalibin ilimi ya gane wasu kalmomi waɗanda kawai ɗan dabaru ne ake ake ɗan fassara don dai a gane al'aura shi ne abinda bai halatta wani naka ya gani ba da ka bai halatta ba mutum musulmi ya salla tsirara wuriyanan alhali yana da iko ya rufe al'aurarsa bai halatta ba mutum ya sallah ba riga ba wando kuma yana iko rufe al'aurarsa ibn abdul bari yace ajma al-ilm ala fasadi salati man salla uryanan wa huwa yaqdiru a cikin al-ijma yace duk malamai sun yi ijma'i cewa duk wanda yake da ikon ya rufe al'aurar sai ya salla tsirara to sallarsa ta baci da alwalarsa da ruku'i mai kyau da sujada mai kyau amma kurin jike dar ya miƙe a ɗakin sai kama gargamar sallah ko ya kama nafila wai gadararsa wai ba wanda yake ganin sa wai shi kadai ne ko namiji ko mace duk wanda ya sallah ba sutura salatuhu batila sallar lalatattata Allah ya ce ya bani Adamu khudu zinatakum inda kulli masjid cikin surar Arab da Allah ya ce khudu zinatakum ba ana nufin ku yi kwalliya ku yi ado bane kamar yadda wasu suke fassarawa azina anan ana nufin wato al'auratu satrul aura khudu zinatakum cikin surar Arafi khudu zinatakum inda kulli masjid usturu auratakum inda kulli salatin ake khudhu zinatakum ku zufi al'auraku wato inda kulli masjidin almasjidu anan ana fassara shi ne da as-sala to kaga amfani yin karatu gaban malamai kenan yanzu wanda bai je wurin malamai ba wajen fassara qur'ani saboda yana gadara ya iya larabci bai karanta abinda malamai suke rubutawa a tafsiri ba in yazo zai ce ku yi kwalliya ku yi wanka zina saboda zina kwalliya ne inda kulli masjidin almasjid kuwa san masallaci ne da haka jama'a musulunci ya ce ku caɓa kwalliya idan za ku zama masallaci to anan fassara wacce tafi inganci tafi kyau ana fassarawa din idan an ce za a fassara kalma to kalma to amma ba ba haka ake nufi ba kai tsaye ku rufe al'aurarku inda kulli masjidin ai inda kulli sala duk lokacin da za ku yi sallah to ku rufe al'aurarku Allah ya umarci wato kwalliya shine rufe al'aura ado a wajen Allah shine ka rufe al'aurarka waye malam dubu wani abu guda turawa sun koya mutane ado amma a tsiraice ka caɓa kwalliya ko ta caɓa kwalliya amma tana tsirara to mu kuma shari'a me ce mana ado lullube al'aura shine gayu shine ado su kuma ka sa matsatsan kaya ko ka sa matsatsan wando ko ka sa wani abu a bayyana al'auran mace sai a ce ka ta yi kwalliya yanzu idan ana so a fitar da beauty best among the beauty wace ce wacce ta fi iya kwalliya ko amma an ka ganta ta fi kowa tsirara saboda abinda suke aunawa daban wanda musulunci yake kuma aunawa daban Allah raba mu da fitina mafi karancin zina shine suturce al'aura to amma sai mutum ya suturce kuma sauran gangan jiki kenan anan abin da ake bukata inda za ku iya ganewa abinda aka fi bukata a larura idan mutum ya zo zai sallah shine ya suturce al'aurarsa wannan fassara ta farko kenan tunda an ce hududi na takum illa kun inda kulli masjidin abinda ake bukata kar kai sallah tsirara ko to wanda ilillibe al'aurarsa bai rufe sauran wurare a jikinsa ba ya sallah ta yi ko ba ta yi ba to haka ne menene sallah bata karbu ba idan kai sallah tsirara baka rufe al'aurarka ba za mu zo mu karanta menene al'aurar namiji menene al'aurar mace yanzu insha Allah to idan mutum mace al'aurar namiji daga cibiya zuwa gwiwa shine al'aurar namiji duk wanda ya rufe ya daura ya rufe cibiyarsa ya rufe har gwiwarsa ko da bai rufe nan kafadarsa ba to ya rufe al'aura in yi sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi saboda ya rufe al'aura sai dai ya bar abu mai falala amma muna da hadisi mai manzan Allah ke cewa kada ɗayan ku sallallahu alaihi wasallam kada ɗayan ku yi sallah wa laysa ala atiqihi minhu shay babu komai akan kafadarsa ana so a dan rataye wani abu ko zani ko wani abu to amma in yanayi ya kama talauci bukata matsi an shiga masifa Allah kiyaye in za ka yi sallah in dai ka iya rufe cibiyarka da al'aurarka zuwa gwiwarka to al'aura ta yi a wannan sallah ta yi to daga nan kuma ya kamata ku gane cewa duk wanda yake saka gajeren wandon da bai wuce gwiwarsa ba to yana yawo da tsiraici dan bol ne shi a kofar gida ya fito yana shakatawa sai dai in a cikin gidansa ne amma ka buɗe wani ya gani in dai ba matarka ba to haram ne kenan ko gajeren wando ne ya kamata ya kai ne gwiwa wannan na musulmi na kwarai kenan amma wanda ya sa matsatsi iya cinyarsa to shi ma ya bar wani bangare na al'aura duka yau insha Allah muna da lokaci za mu yi magana akan yaya menene al'aura menene laifi budewa menene kuma in ba a rufe ba in ba in an rufe an daidai da haka dai sallah ba ta yiwa sai an rufe al'aura da tsiraici menene asatir sutura mai lullubewa dole sutura ta zama tana da kauri ku gane wani abu idan shari'a ta ce a lullube fa kar mutum ya je ya ɗauko sutura yadi mai fale-fale transparent ana iya hangowa ya ɗaura yana tafiya ana ganin al'aurarsa ba satir bane da aka shi yasa suka ce satir sutura ka ji ko dole ta zama samika me me me kauri ko da wani ya sa wata doguwar riga da ƙasa sama amma ana gano cikinsa ba wannan ba sutura ba ce yanzu irin kayan da ake ba wa mata suna sa ko a biki ko a wani abu gashi ta saka kasiyatun ariyat ne ta saka amma kana ganin kirjinta ta saka kana ganin bayanta ta saka kana komo din akwai wasu yadudduka da ake sai da su na alfarma wasu boyel boyel na alfarma zaka ga in dai ka saka su baka saka wando a ciki ba to fa za a gano alawarka to wannan ba satir bane dole sai ka masa me sai ka masa shafi a ciki kaga mutum ya sa irin wannan rigar boyel ne mai tsada amma ana hango jikinsa naman fatar jikinsa ana gani ba satir ba ne a satiru dole ya zama mai kauri kar ya zama shaffaf shaffaf transparent shaffaf wanda ana hango jikinka haram ne kamar yanzu mace ta sa hijabi wai ta lullube hijabi amma kana kallon dan kunnanta kana kallon wuyanta gashinta da ya sauko nan kana gani kuma wai ta sa hijabi wannan shaffaf ne ba satir ba ne ba lullube jiki ba ina fata ana fahimta kawai kullu saubin yura min wara'ihi albashrata duk suturar da ta bayanta ana iya gano fatar jikinka in dai ka sa ana ganin fatar ka to wannan ba sutura ba ce sai dai ana gayu dai da ita ko ba komai a dan jefa ne wata rigar a ciki a dan sa gajeren wando a rufa kai asiri a saka singileci sai a sa ta nan a sha iska kuna tare da ni wa kullu hurra aura illa wajha manzo Allah yace duk mace ai malam yace duk mace ya kun ji an ce ya banda ama duk mace wacce take ya ce gabaki ɗayan ta yar mace al'aura ne gaba ɗaya ko ina ta rufe banda fuskar ta aiki ya same mu kenan duk wacce take iya ne ba mamluka ba to lalle sai ta rufe jikinta duk wanda yake da ya mace ta fara girma ta daga za mu faɗi wani shekara ne ya zama wajibi a rufe al'auran mace ta saka sutura kar a ganta suwa ma ya kamata su ganta za mu yi bayani insha Allah don haka ita tana da al'aura guda biyu akwai al'aura ta sallah akwai al'aura ta gani ina fata ana fahimta ita bai ma shi ma za mu yi bayani mace idan ta zo za ta yi sallah duk jikinta al'aura ne ku riƙe wannan idan mace ta zo duk mace yanzu na so in bambanta mana su matan akwai al'aurar sallah akwai al'aura kuma wacce take ba ta wajen sallah duk mace yanzu mala yana magana nan kan sallah ne duk jikin mace al'aura ne ana so a rufe shi gaba ɗaya in a sallah ne banda fuska waye yake tambaya akan hukuncin saka niqabin mace in za ta yi sallah ba ce ta rufe ba dan ba al'aura ba ne amma waye matarsa ko diyarsa take sallah da dangalallen zani ta bayyana al'aura wa take sallah da buɗaɗɗen gyale wuyanta a waje al'aurarta ta bayyana amma yana wajen kallo ne banda fuska banda tafukan hannu to a sallah hatta tafin hannunta ma al'aura ne dole ta sa hijabin da ya rufe tafin hannun dole ta sa zanin da ya rufe tafin hannun amma a wajen sallah fa wasu suka ce fuskar ta ma al'aura ce wannan illal wacce din iya sallah ne amma idan ta fito wajen sallah shine aka ce ta sa niqabi da ba dan fuskanta al'aura bane ba to me yasa aka ce ta sani gani wannan wani kauli ne akwai sabani da yawa akan matsalar saka niqabi ba ba shi nake so yanzu ina magana akan a sallah a sallah ba za ta saba amma a wajen sallah ba za ta saka me dalilin suka ce an taba ganin wata mata cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama tana an ga fuskata an taba ganin cikin sahabbai su ba ma fa niqabi ba wannan niqabin da ake dan daurawa su takunkumi suke sa zani guda ake saki akan kawai mai shara-shara tana ganin gaban ta kawai akwai wanda an sa ma sai dai ta yi haka haka suke tafiya ba za ka taɓa ganin wani abu na sha'awa a jikinta ko jikinta ya bayyana ba in dai sutura mata ne saraf amma yanzu al'amura sun canja malam matar ka mata sunna in ta yi wani shigan sai ka ce haba hajiya wani abu yayyawa rage shi wani ya ce muna ta rikici da matata sai in je in siyo mata hijabi mai tsawo yadi biyar bakwai sai in sa a ɗinka mata na san tsawonta ce in na kawo sai ta duk ta sa almakaci ta yanke shi ta fi son dangalalle za ta rinka tafiya ana ganin zaninta da shaf ɗin bayanta to bari mu ƙara bayani akan al'auran nan jama'a al'aura a sallah kala biyu ne akwai al'auratul mughallaza akwai mukhaffafa babbar al'aura da kuma mai sauki ta namiji da mace shi dai na gaya muku al'aurar namiji ku rike daga cibiya zuwa gwiwa zuwa gwiwan ba sai an rufe gwiwan duk wanda ya fita kofar gidansa daga jeren wando bai lullube gwiwarsa ba a gaya masa al'aurarsa a guda ne duk wanda yake bal ba riga cibiyarsa tana waje in dai cibiyarka tana waje to kana tafiya da tsaranci to menene al'aura mai tsanani a jikin namiji duwawunsa guda biyu mazaunansa kenan da gabansa da bayansa wannan shine al'aurar mughallaza gaban namiji bayan namiji wannan al'aurar mughallaza al'aura mai tsanani ko na mace ko na mace mafi munin al'aura kai ma ba sai na maka bayani ba yawanci akan ce wani ya yi tsirara in an ga gabansa ko an ga bayansa wannan ba a so a bashi a bayyane mazaunansa da gaban shi da bayan shi to menene mukhaffafa tun daga irin saman cibiya har zuwa a hamata wannan al'aurar muninta bai kai al'aurarsa ƙasa ba ƙasar cibiya ba ita ma al'aura ce amma mu haffafa daga saman cibiya zuwa nan mata wannan shi ma al'aura ne amma ƙarfin wannan al'aurar munin bayyana ta bai kai mutum ya cire wandonsa gaba ke ɗaya ba to mace fa a malikiya suka ce almar'atu kulluha aura illa alwajh wal kaffain duk jikin mace gaba daya al'aura ne banda fuskar ta da tafin hannu guda biyu to menene abin da za a iya tsamowa malaman malikiya suka ce daga cikin abubuwan da za a tsara tsamowa masu tsanani a cikin al'auran mace shine tumbinta da cinyoyinta da abin da ke tsakanin cinyoyi duk lalacewar mace kar ta bude tumbinta wannan mughallaza ne kenan kaga ba iya gabanta ko bayan ba mughallaza din babbar al'aura ita mace abinta ya karu har da ciki ina fata ana fahimta tumbi wannan bai halatta ba da cinyoyi haka abin da ke tsakaninsu to menene mai dan sauki-sauki kamar gadon baya ko kirjinta da kuma nan saman kafadinta da kuyabba da gefanta da kuma digadiganta na kafa wannan da dan sauki-sauki da zira'inta da dan sauki-sauki da gashinta duka al'aura ne amma ba su kai gabanta ko bayanta ko tumbinta ba ina fata ana fahimta da saman kirjinta nan duka wannan haram ne kawai dai mace a lullube ta kawai in za ta fita shi ne zaman lafiya duk wacce take so ta gamu da Allah lami lafiya to ta rufe jikinta menene hukunci al'aura mughallaza da mukhaffafa wajibi ne a sallah kuma sharaɗi ne na sallah dan muna magana akan sharaɗin sallah su tafi al'aura ko to amma sharaɗin ma alƙudura idan za a iya idan talauci ya sa bai da kayan zai iya sallah uriyanin to yaya hukuncin ku kula da wannan hukuncin wanda ya sallah tsirara ya manta wanda ya sallah da gangan wanda ya salla da gangan tsirara ko kuma ya manta tsirara ko kuma yana cikin jahilci shi bai ma san cewa ana rufe jiki ba ya dauka ana iya yin sallah ko ba komai duka wannan ukun gaba daya ba uzuri a shari'a gaba ɗaya sallar ta baci kuna fahimta na babu uzuri ga mutumin da ya yi sallah da gangan wannan nan ba sai na faɗa ba ko wallahi na manta na yi sallah ba riga ba wando a ina wallahi ni ban ma sani ba ashe dole sai an rufe sai an rufe jiki shi wata rana kawai da ya fito daga bandaki shi ya dauka kawai sai ya kada kamar sallah jigidir ya watsar da tawul din ba misali sallar ka bace ba ina fata na fahimta kuma har abada sallar da aka yi ta tsirara sai an maimaita ta to wanda ya gajiya bai samu damar suturce al'aura ba sai sallah a haka wannan a adafi waqtiha yana iya rama sallar idan akwai lokacin ta bata fita ba an yi kora suka kwace rigarka suka farke ka an maka tsirara sai ka gudu lokacin sallah ya baka samu ganye ba baka samu abin da ka rufe jikin ka sai kai sallah azhar ce kafin azhar ta fita sai ka haɗu da wani sai baka sutura to karama sallah idan ku lokacin ce ya riga ya wuce shi kenan mukhaffafa din nan gaya muku al'aura mai sauki din ka wannan namiji mukhaffafa din sa samu cibiyarsa shi ma wajibi ne a sallah kar wani ya ce okay to ai tun da wannan al'aura ce mukhaffafa daga saman cibiya zan iya yin sallah ba riga to shi ma wajibi ne saboda kamala yaya za ka je gaban Allah ba riga kana sallah to shi ma sai ka rufe wato wannan kai sallah kamar yadda suka yi ittifaki cewa sharadi ne na sihar sallah ne sai dai inda larura duk wanda ya yi sallah bai rufe waɗannan mato ya saba wa Allah to sai kuma al'aura dangane da kallon mutum wace al'aura ne aka ce ka rufe kar a gani in namiji ne tsakanin cibiya da gwiwa kar ka kuskura wani ya ga cibiyarka kar ka kuskura wani ya ga gabanka ko ya ga cinyarka bai halatta ba kar ka kuskura ko mahaifiyarka ce ta ga cibiyarka ta ga cinyarka saboda al'aura ce mugallala tunda ai ka girma ina fata ana fahimta haka karka kuskura wata mar'a ajnabiya ita ma ta gani to menene hukuncin al'auran mace da 'yar uwarta mace yanzu wataƙila wani zai yi tunani an ce al'aura al'aura ma'ana ta rufe kar maza su gani to yanda aka haramta wa namiji ya ga mace al'aurarta haka ita ma 'yar uwarta mace haramun ne ta ganta mana auratul mar'a ma'al mar'a ka auratul rajuli ma'al rajuli ko ka auratul rajuli ma'al mar'a al'auran mace da ƴar uwarta mace ba wani warewa da aka yi a tunda ke mace ce a iya ganin ki kuma yadda ake samu wasu mata a wani guri su haɗu suna wanka tare kowa ta rataye tawul ɗinta a saman kafaɗanta ba komai ta zo tana wanka wal yazu billah nan yi magana ‘yan uwanta mata ne, kamar yadda mata a ɗaki suna kwanciya a boarding schools ko a wurare na mata suna mummunar kwanciya ba su damu ba ai ‘yan uwansu mata ne duka wannan yahudanci ne da jahiliya. Dole sai ki rufe wa ‘yar uwarki mamaci. Daga cibiyar nan zuwa gwiwa duka. sauran maza kuma dama an gaya miki duka ne banda fuska idan mun tafi akan ita fuskar ba al'aura ba to menene hukuncin mace ta je ta bude wani bangare na jikinta da sunan gyaran jiki ko kitso ga wacce take mace yar uwarta amma kafira me hukuncin mace ta yi wanka a gaban 'yar uwarta mace kafira ko kuma ta je ta buɗe jikinta kafira ko tana da shagon gyaran jiki haramun ne mace ta buɗe wa mace kafira mace ce amma kafira haram ne ta buɗe mata gani in ban da tafin hannunta da fuskokinta ba fuskarta ba kenan mace kafira da namiji musulmi haramcin al'aura duk ne haka shi ma kafirin to an ce ta rufe wa ‘yar uwarta mace kafira to sai a ce ta bude wa kafiri shi ma kafiri haramun ne to shi kan kafiri akwai ƙari da fuskar da tafin hannun ma haram ne mace musulma ta bude kafiri ya gani ka ji wani karatu kuwa ka gane bayanin da nake kuwa barin karanta muku da larabcin kusa ويحرم على المرأة المسلمة كشف شيء من بدنها على الكافرة gaba ɗaya kenan haramun ne ga mace Allah sa mata su ji wannan karatu haram ne ga mace ta buɗe wani abu na jikinta ga wata mace kafira haram ne in ban da fuska da tafin hannu iyakaci in dai kafira ce kina ganin ki lulluɓa to ina ga su je su haɗu a wuri suna shan iska ta cire kafadar ta yi wata mace ne tana ganin brazil ta tana ganin mahaifiyarta subhanallah jahilci ba su je makaranta ba wa amma al-kafiru fa yahrumu an takshifa shay'an min jasadiha alayhi hatta al-wajh wal kaffay in kafiri ne ina fata ana fahimta gaba ɗayan mace musulma in dai kafiri ne duk jikinki haram ne ke buɗe masa ko ina ban hadda fuskar hadda tafin hannu to ina ƴaƴanmu da suke karatu a makarantun boko malaminsu ba musulmi ba ne ina waɗanda suke ɗaukan malamai waɗanda ba musulmi ma kuma suna koyar da ƴaƴan musulmi kowa ya san yunifom baya lullube jiki ana ganin damtse ana ganin hannu ana ganin gashi wata makarantar ma gashin ma ba a rufewa na'am ko mata masu zuwa kitso su rinka tafiya kitso wajen arna haramun ne gare ki ki je ki bude jikinki ko menene ga kafiri haramun ne ki bude kanki wata kafira ta miki kitso ko gyaran gashi salon salon na waɗanda ba musulmi ba kar wata musulma ta kai kanta salon salon na waɗanda ba musulmi ba su mata salon ko su mata kitso haram ne to ba ma mata ba abun bakin ciki akramakallah yau matan musulmi ta kai ga sukan kai kansu wurin da wai namiji zai mata kitso namiji kafiri yayi wa mace kitso namiji kafiri yayi wa mace kitso ba addini haramun ne wani kuma ma shi zai kai yar tasa ma budurwa ya fakin da mota yana jira yanzu harkar gyaran jikin nan da ake sai mutum ya je kwabe su ake fa gaba daya sai dai a dan lullaba dan zani haka a rufe al'aura ba inda ba a taba kuma namiji sai ko kuma mace kafira Allahumma fashhad ya Allah ka shaida haramun to yaya maganar al'auran yaro shi kuma al'auran yaro yaro karami al'auran yaro karami in namiji ne a sallah to kamar al'aurar babba ne idan ita ma mace ne in dai a sallah ne yarinya karama al'aurarta a sallah kamar na uwarta abinda aka ce uwarta ta yi komin karancinta ita ma in za ta yi sallah ta yi kar wani ya zo ya bar yarsa karama tana sallah ba ta sa hijabi ba gashi a buɗe haka kar wani ya bar yaro karami a tun da karami ne bari a yi sallah da shi tsirara in dai a sallah ne al'aurar namiji babba da al'aurar karami duk iri ɗaya ne to amma in an zo kallo fa kallon mutum yaro ɗan shekara sha uku duk yaron da ya kai shekara sha uku da sama da sha uku to al'aurarsa da shi da babban mutum duk ɗaya ne amma duk ɗan da bai kai shekara sha uku ba ƙasa da shekara sha uku to shi al'aurarsa ba irin ta babba ba ne to sai ka duba ɗanka shekararsa nawa shekara sha uku to da kai da shi duk ɗaya ne wajen al'aura ɗan shekara takwas da ƙasar shekara takwas shi la'aura talaube da ma al'aura shi in an ce bai da al'aura ko tsirana ma an gan shi babu damuwa ka sha kallon ka kawai ba damuwa namiji ɗan shekara takwas da ƙasa da shekara takwas ba shi al'aura ita kuma mace ita ma ɗaya ne? a'a ita kuma 'yar shekara biyu da wata takwas ita ce ba ta da al'aura yarinya yar shekara biyu da wata takwas in na ce ba al'aura ko ka ganta tsirara baka saba Allah ba idan na ce ba al'aura ko ka ga yaro dan shekara bakwai takwas tara goma sha ɗaya ba wando baka saba Allah ba amma duk yaron da ya kai shekara sha uku isama ka gan shi ba wando ka saba Allah bai da bambanci da ka ga babban mutum ya kwaɓe kayan shi zan maimaita in ya mace ce shekara biyu da wata takwas ba ta da al'aura amma in ta tsallaka shekara uku hudu to shi ma wannan idan a waje ne a gani ba sallah ai wannan ba la'aurata laha to wajen taba tafa wajen taba ta da ƙaramar yarinya da babbar mace in dai filamsi ne to duk suna da al'aura kawai ya ɗauki yarinya 'yar ƙarama 'yar shekara bakwai shekara hudu shekara biyar yana taɓa wani wuri a jikinta wai saboda ba ta da al'aura in dai filamsi ne to auratuha ka auraci ummiha ne in dai wajen taɓawa ne to kamar al'aurar mai uwarta ne yanzu kamar misalin mutum ya zo ya ɗauki yarsa ƙarama yana mata tsarki yana taba al'aurarta mughallaza din ba kaga bai kamata ba a sa yar uwarta mace ta yi mata karama ta yi mata ina fata ana fahimta waɗannan abubuwa suna da muhimmanci matuƙa wajen barin 'ya'yanmu suna kwana wuri guda yanzu akwai iyayen da al'adar su ne idan yara za su kwanta sai a ce kowa ya kwabe kayansa ku cire kayanku to sun ciccire yaro ne ya yi ta birgima yana kwance wandonsa a buɗe babu a a sama musu kayan bacci akwai kayan bacci ko ana zafi ana iya sa su musamman ɗakin da suke kwanciya ba su kaɗai ba da yaya da ƙani da waya da sauransu dole sai an kula akwai kuma kuskure babba a haɗa yara 'yan mata da yara maza a ɗaki guda suna kwanciya ko da ko ƙanana ne saboda yaro in yana bacci bai da control zai iya buɗe komai i bayyana da haka yana da kyau do Allah iyaye wato a kula da wannan me hukuncin yin sallah a kaya masu sharara a kai za mu tsaya mutum ya zo ya sallah kayansa shara-shara a fili ana ganin abin jikinsa wadda suke kafifun nasji masu karancin saƙa ba haɗaɗɗu ba mai bayyana jiki idan al'aurarsa tana iya bayyana in ya saka wannan kayan bighairi ta'ammul me ake nufi da bighairi ta'ammul wanda ya saka riga ba sai ka tsaya ka nutsu ka nutsu ka gane al'aurarsa ce ba akwai kayan da kana sa ba sai ka nutsu ba ana sawa kawai za ka wannan al'aurarsa a bayyane to wannan sai ya maimaita sallah in ya yi sallah ciki duk wanda ya sallah ko shi kaɗai ne a ɗaki ba wanda ya gan shi da kaya shaffafi wanda ana iya hango al'aurar shi to sai ya biya sallar mutlaqan ko da lokaci ko ba lokaci to to wanda ya sa kaya masu kauri lalle ya sa kaya mai kauri riga mai kauri wando mai kauri amma kuma yana nuna shef ɗin al'aurarsa shi ma wannan makaruhi ne yin sallah da irin wannan wando mutum ya je ya sayo wando yana ji yana gani ya sa shi a takure a matsayi kuma ya sa 'yar gajeriyar shirt yana tsaye ana ganin shaf alamar al'aurarsa ko ya je ya sako wani kaya shi ma yana tsaye ana ganin shatin al'aurarsa duk rigar da take bayyana shati ko wandan da yake bayyana shati in dai ba sa riga da rubin shi ba to shi ma makaruhi ne a sallah a cikin irin wannan shi ma mai hukuncin sa sai ya maimaita sallah in dai akwai lokaci to wannan hukuncin kuma da mace da namiji duk ɗaya ne ba su bambanci abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe muna neman afuwar Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh